wal qamar da rana da wata Allah madaukaki na cewa la tasjudu lishamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun kadda kuwa rana da wata sujada ku yi sujada ga ubangijin da ya halicce su qala wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna kuwa Allahn da ya halicce su sujada in kuntum iyahu ta'budun in kun kasance shi kadai kuke bautawa kala kalkashin wannan mala yace ai wad dalilu ala anna al-laila wan nahara wa shamsa wal qamara min ayati llahi qawluhu ta'ala na daga cikin dalilai akan cewa dare da yini da rana da wata na daga cikin ayoyin Allah mai girma da buwaya fadar shi da yace wa min ayati al-lail wan nahar na daga cikin ayoyin shi dare da yini har zuwa ƙarshe ilah ai min alamatil bayyinati almabniyati limadluliha al-lail wan nahar fi dhatihima wa ikhtilafihima daga ayoyi wanda suka zamanto bayyinannu ginannu abasa abin da yake nuni akan su shine dare da yini a cikin karan kansu da sabanin da suke wannan ya kai aya tabbata daga cikin alamomin aya alamomin Allah madaukaki shine mahalicci kuma shine ya cancanci bauta mashi wama auda Allah fihi ma min masalih al-ibad wa taqallubat ahwalihim da abinda Allah madaukaki ya tanadar da amfano na bayi da jujjuya halullukansu wa kadhalika shamsu wal qamar wa daf'i madarihim da kuma banda amfanonin bayi da abeban da zai ture musu abeban da zai cutar da su thumma nahallahu ta'ala al-ibad an yasjudu lish-shams aw lil-qamari wa in balagha mablagan 'aziman fi nufusihim sana Allah madaukaki yayi hani bayi da su yi wa rana da wata sujada duk da cewa koda sun kai mutuka a girmama su ko da wannan abu suna da girma mutuka a cikin zukatansu to ba su cancanci ba a musu sujada li'annahuma la yastahiqqan al'ibadata likawnihima makhluqain domin da rana da wata ba su cancanci ba bauta domin su da karan kansu abiba ne wanda Allah ya halicce su wa innamal mustahiqqu lil'ibadati huwa Allah ta'ala alladhi khalaqahunna wanda ya cancanci a bauta mishi shine wanda ya halicce su qala wa qawluhu ta'ala da fada Allah madaukaki da yake cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul 'alamin haka fada Allah madaukaki da yace inna rabbakumullah ku sani ubangijinku shine Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halicci sammai da kasai nan yazo da sunan jinsi kasa amma ana nihin kasai gaba daya fi sittati ayyam a tsawon yini guda shida thumma stawa ala al-arsh sana Allah madaukaki ya daidaita da zacin shi daidaita daidaita da ta dace da shi akan al'arshin shi, yogushin lailan nahara na lullubar da yini da dare, ya tulubuhu hasithan dare zai yi neman rini da gaugawa nema ma'anan nema, wa shamsa wal kamara, haka Allah maɗaukaki shi ne ya hore ya halicci gudan rana da wata, wannan juma da tauraru, musakharatin wannan dukkan abeban kore muku ne. bi amrihi ne da umarnin Allah maɗaukaki. Ala ku saurara, lahul khalqu wal amr, Allah shi ke da halitta kuma al'amari gaba ɗaya nashi ne, tabarakallahu albarkacin Allah sun yawaita, rabbul alamin Ubangijin talakai. Kalawar rabbu huwal ma'bud, rabbukin nan shi ne abin bauta, wad dalilu, dalilin wannan faɗa Allah maɗaukaki da ya ce, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كالكشم ديتي والرب هو المعبود قال ما لك تيوا قبله وقوله ديك تيوا أي من الأدلة على أن الخلق على أن أن الله خلق السماوات والأرض قوله تعالى na daga dalilai absa cewa Allah maɗaukaki shine ya halicci sammai da ƙasai faɗa shi da ya ce inna rabbakum ku sani dai ubangijinku shine Allahu allazi khalaqa samawati wal ard Allah da ya halicci sammai da ƙasai al'aya har zuwa ƙarshen aya wa fiha min ayati llahi cikin wannan aya akwai ayoyi na Allah maɗaukaki awwalan inna allaha khalaqa hadhihi al makhluqati al azimati في ستة أيام ولو شاء لخلقها بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه حكمته wala yake cewa lalle inda Allah madaukaki Allah madaukaki ya halicci wannan abeban halitta da girman a cikin yini guda shidda da dai Allah madaukaki ya so da sai ya halicce su halitta lokaci guda ɗan ƙanƙanan lokaci sai dai duk da haka Allah maɗaukaki ya haɗa al-musabbabat musabbabat abeban da ya zamanto sababi ne abin da zai zamanto sababi bi asbabi ha da sababbanta abin da zai kasance sai Allah maɗaukaki ya sanya shi alaka da sababi kama taqtadihi hikmatuhu kamar yanda hikimar shi ta bibiye ta bibiye al'amur Allah maɗaukaki da ya halarci sammai da ƙasai a cikin yini shida ba don komai ba saboda hikima mai iko ne a lokaci guda ya ce kun faikun kuna faikuna ya ce musu ku kasance sai su kasance amma saboda hikima ta Allah maɗaukaki sai ya halicce su da a cikin yini guda shida ƙala awwalan inna Allah nam thaniyan annahu stawa ala al-arsh Allah maɗaukaki ya daidaita akan al'arshin shi ay ala ala alaihi uluwan khasan bihi kama ya liku bi jalalihi wa azamati Allah maɗaukaki ya ɗaukaku ɗaukaka ta keɓance wadda ta dace da girman Allah maɗaukaki haza unwanu kamalul mulk wa sultan wannan kuma adireshe ne na kamala ta mulki da da mulki da iko Allah maɗaukaki salisan abu na uku annahu yughshi laylan nahara cewa Allah maɗaukaki na lullubar da yini da dare, an ya ja'ala laila gisha'an linnahar, Allah maɗaukaki na sanya dare wani rihi ne, kamar wani mayahi ne ko abin da zai lullube yini, ai, gita Allahu shi ne murhi, fahuwa kathaube, yasdulu ala dau'in nahari fa yughtihi kamar abin da zai rihe kamar tufa ce wadda za ta rihe wani haske na yini sai zamanto an samu duwa a cikin shi rabi'an abu na hudu annahu ja'ala shamsa wal qamara wan nujuma muzallalatin bi amri muzallalatin bi amri sultani haka Allah madaukaki ya sanya ya sanya rana da wata wan nujuma da taurarun muzallalat bi amrihi abeban horewa ne da umarnin Allah madaukaki jalla sultanu wanda mulkin shi ya daukaka ya amuruhunna bima ya sha'u na umarnin su da abinda Allah madaukaki ya so li maslahatil ibad saboda maslaha ta bayi khamisan abnabiyar umumu mulkihi wa tamami sultanihi gamaiman mulkin Allah madaukaki da cikakken ikon Allah madaukaki haithu kana lahul khalqu wal amru la li ghairi lokacin da ya zamanto a halitta gaba ɗaya ta Allah ce haka al'amari gaba ɗaya na Allah ne ba na wani ba wannan sai karantar da mu cikakken mulki da kamala ta Allah madaukaki sadisan abu na shidda umumu rububiyyatihi lil alamin kullihim cewa hallau Allah madaukaki shine ubangijin dukkan ƴan talakai gaba ɗayansu ƙalƙashin da ya ce warrabu huwal ma'bud قال يشير المؤلف رحمه الله تعالى wanda ya wallaha littafin nan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi na nuni ya zuwa faɗa Allah maɗaukaki da ya ce, Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'ala al-arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin mala yayi nuni a zuwa zuwa wannan aya far-rabbu huwa al-ma'bud rabbikin nan shine abin bauta huwa alladhi yastahiqu an yu'bad shine wanda ya cancanci a bauta mishi wa huwa alladhi yu'badu listihqaqihi lil'ibada kuma shine wanda ake bauta mishi domin ya cancanci wannan bauta walaysa ma'ana anna kullu man abada man ubida fa huwa rabbun kuma ba ana nihin ba cewa dukkan abin da aka bautawa wannan ubangiji ne فالآلهة التي تعبد من دون الله allolin da ake bautawa kuma bayan Allah maɗaukaki, wattakhadhaha ibada ibaduha arbaban kuma wa'anda suka bauta mata suka ɗauke ta abeban bauta min dunillah kuma bayan Allah laysa ta arbaban to wannan ba ubangiji ne ba ba ubangije ne ba bal na ƙarya ne war rabbu huwal khaliqu المالك المدبر لجميع الأمور ربكن nan shine mahalicci almalik wanda ya mallaki komi almudabbir wanda yake jujjuya li jami'il umur da dukkan al'amura qawluhu wad dalilu fadad shi da yace da dalilin wannan fada da yi ai ad-dalilu ala anna ar-rabba wal mustahiqu lil ibada dalili cewa ubangiji shine wanda ya cancanci a bauta mashi faɗau Allah maɗaukaki da ya ce, Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, U'budu rabbakum allazi khalaqakum ku bautawa Ubangijin da ya halicce ku, wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Haka nan da wanda ya halicce wanda suke gabaninku ba don komi ba domin ku samu guzurin takwa. Allazi ja'ala lakum al-ardha firasha. Sai Allah ya fara bayanin ni'imomin da yawa bayi. wanda ya sanya muku ya halitta muku ƙasa firashin shimfiɗa da Allah maɗaukaki ya so sai ya halicci ƙasa ta matsi na allura babu yadda za a yi a zamna barantana a yi gida barantana a yi noma barantana a yi kiwo barantana a je nan da nan sai Allah maɗaukaki ya shimfiɗa ta firashin wasama a bina'an kuma Allah maɗaukaki ya gina sama ya zamanto arihi arihe take wa anzala minas sama'i ma'a kuma ya sabkar daga wannan sama ya sabkar da ruwa fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar da wannan ruwa da ya sabkar da shi daga sama ya fitar da tsirrai ba da kuma tsirran da suka zamanto arzikin ku ne da shi ne kuke dogaro na abinci fala taj'alu lillahi andada idan wannan shine ubangiji wanda yake aikin wannan to kada ku saki ku sanya mai kishiyoyi wa antum ta'lamun alhalin kun san ba wanda yake da ikon wannan ni'imomi da halitta sai shi a kalkashin wannan malam yace annida muwajjahun li jami'in nasi min bani adam amarahum Allah azza wa jalla an ya'buduhu wahdahu la sharika la can da yace ya ayyuhan nasu nasikin wannan kira ne ya zuwa dukkan mutane na ɗiyan adam Allah umarni Allah madaukaki ya umarce su kansu bauta mushi shi kadai ba tare da sun hada bautar shi da wani ba shi yasa yace fala yaj'alu lahu andada kada su sanya mai kishiyoyi wa yubayyinu annahu innama stahaqqa al-ibadata ibadata likawnihi huwa al-khaliq wahdahu la sharika la kuma ya musu bayanin cewa ya cancanci wannan bauta daga gare su domin shi kaɗai ne wanda ya halitta ba tare da wani ba baya da abokin tarayya a cikin abin da Allah ya halitta duk kafircin kafiri ba zai ce shi ya halicci wani abu ba dole ne a maidawa Allah halitta in mumini ne in kafiri ne to ya ce ai ɗabi'a ce ta halitta to sai a tambaye shi wa ya halicci ɗabi'a na cirko to waye na cir ita dai ba ta yi karan kanta ba na'am qala qawluhu fadar shi da Allah maɗaukaki da ya ce allazi khalaqakum wanda ya halice ku hadhihi sifatun kashifatun tu'allilu ma sabaqa wannan kama ce wadda ta kwaranye ta yayi wadda take tafsirin abin da ya riga ya gabata wanda za ta hudu dalili ai ibuduhu ku bauta mishi li'annahu rabbakum domin cewa li'annahu rabbukum rabbakum afwan domin cewa shine ubangijinku alladhi khalaqakum wanda ya halice ku famin ajli kaunihi rabb kasancewar shi ubangiji ne alkhaliqu malici kana lizaman alaikum an ta'budu sai zaman to tilas ne akan ku ku bauta mishi ولهذا نقول دليل هكا muke cewa يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده وإن لا كان منافق مناقصا مناقضا شيني مناقضا متناقضا عفوا shine yake cewa dalila haka muke cewa tilas ne ga wanda ya tabbatar da ubangijin taka ta Allah to dole ne ya kadaitar da shi da bauta in ba haka ba to ya kasance mai tufka da warwara ya warware kanshi kina abin da ya faɗi ba gaskiya bane ya warware shi salisan la'allakum tattaqun da yace ai min ajli an tahsulu ala taqwa ba dan komai ba saboda ku samu tsoron Allah wa taqwa abinda ake nihi da tsoron Allah ko taqwa ko ittikhadhu wiqayatin mutun ya riki wata kangiya min azabillah daga azaba Allah mai girma da buwa bittibai awamirhi wa ijtinabi nawahi da bin umarnin Allah abeban da Allah madaukake ya umarni da hannuwa daga abeban da Allah madaukake ya hana rabi'an na hudu da yace allazi ja'ala lakum al-ardha firasha qala ay ja'alaha firashan wa mihadan nastamti'u fiha min ghairi mashaqqatin wala ta'abin kama yanamu al-insanu ala firashi shi ne Allah maɗaukake sanya muku ƙasa abin shunhuda, mihadan mushunhudi, ahadin mihada abin da ake shunhudawa yaro. Na samti'u fiha muna jin daɗi a doron ƙasa min gairi mashakkatin ba tare da wata wahala ba, wala ta'abin hakanan ba tare da wata wahala ba, kama ya namul insanu ala firashi, kama yadda mutum yake kwana a bisa gadon shi, a bisa shunhuɗa shi, haka mutum zai zo ya yi rayuwa a bisa doron ƙasa. قال وأنزل من السماء ماء فراشا والسماء بناء أي فوقنا الله يسني سما كما جنيني أبل بشمو لأن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض domin gini na kasancewa bilbishin sama ne wanda ya zamanto kamar rihi ne ko gini ne ga wa'anda suke ƙasa wahiyar sakafin mahfuz kuma rihi ne wanda ya zamanto kiyayayye ba yanda za a yi kaga wata rana in ba tashin kiyama ba saba take ci ko na bangare na sama ya rubuto ya faɗo kama kala Allah ta'ala kama yanda Allah madaukaki na cewa waja'alna as-samaa'a saqafan mahfuza wa hum an ayatina mu'ridun muka sanya sama rihi ne wanda ya zamanto kiyayayye wa hum an ibadat an ayatina mu'ridun amma kuma duk da haka zaka same su game da ayoyinmu masu kauda kai ne ayoyi shar'iyya ko kuma kauniya gaba ɗaya. Na'am, wa anzala minas sama'i ma'a, kala ai anzala minal uluwi minas sahabi ma'an tahura, kama kala ta'ala, lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun. Kala haka Allah maɗaukaki ya sabkar daga sama, minal ulu, daga bilbishi, daga sama, minas sahabi, daga gilgije, ma'an ruwa, tahuran mai tsarki wanda yake tsarkakewa kama kala ta'ala kama yadda Allah maɗaukaki na cewa lakum minhu sharab daga wannan ruwa da muka sabkar da shi daga sama kuna da ruwan sha wa minhu shajarun fihi tusimun kuma da wannan ita daga wannan ruwa ne ake samun itace wanda da shi ne kuke amfanuwa ai kala ata'u lakum nam فأخرج به من السما من الثمرات رزقا لكم قال أي أطاء لكم وفي آيات وفي آية أخرى متاعا لكم wannan kyauta ce Allah madaukaki ya muku a cikin wasu ayoyi da wata aya daban Allah madaukaki na cewa mata'an lakum wa li'an'amikum amfanunku ne abinda za ku yi guziri da shi ku yi amfani da karan kanku haka kuma game da dabbobinku فلا تجعلوا لله اندادا اي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم kada ku sanyawa wannan wanda ya halicce ku wa khalaqa alladhina min qablikum ya halicci wanda suke gabaninku wa ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaa bugo da kare ya sanya muku ƙasa mushin hudi shinkuda ce ya sanya muku sama rihi ne wa anzala lakum minas samaa'i ma'a ya sabkan muku ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitan muku da arzi da ƴaƴan itace kayan noma da arziki ne gare ku la taj'alu lahu andada to kada ku sanya mai kishiyoyi wanda za ku ba su wani bangare na mulkin Allah ko da haƙƙin Allah madaukaki ta'budunahu wanda za ku kai ga ku bauta musu kama ta'buduna Allah kamar yadda kuke bautawa Allah aw tuhibbunaha ko kuma ku so wannan alloli naku kama tuhibbuna Allah kamar yadda kuke san Allah fa inna zalika ghairu la'iqin bikum wannan bai dace da ku ba la aqlan wala shar'an ko a hankalce ko a shar'ance qala wa antum ta'lamun ai ta'lamuna annahu la nidda lahu bayan kun san cewa babu wani kishi Allah madaukaki a cikin wannan wa annahu bi yadihi al-khalqu wal rizqu wat tadbir kuma cewa Allah shike da mulkin mulkin halitta da arziki da jujjuya al'amura a hannun shi ne fala taj'alu lahu sharikan fil ibada kada ku sanya mai abokin tarayya a cikin bauta qala bin kathir rahimahullahu ta'ala ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba abinda muka hori daidai Allah madaukaki ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk